بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم عقيدة الرازيين الحمد لله كمان da muka faɗa tun a sati biyu da suka gabata idan Allah ya kai wannan lokaci za mu fara karatu na littafin aqidatu ar-raziyin wanda su ne su malam abu hatimin razi da malam abu zur'a wanda kuma daura ce da muke gabatarwa a shekara a shekara za mu fara da muƙaddima insha Allah a wannan zama wanda ba za ta jima ba sai lokaci na gaba insha Allah sai mu shiga a cikin littafin kai tsaye da haka za mu ɗan yi tarjama ta shi mawallafin wannan littafin da kuma su iyayen nashi guda biyu su abu hatim da kuma abu zur'a rahmatullahi alal jami darussan insha Allah ta'ala za mu yi su ne a cikin minti sha biyar biyar daga wannan cibiya tamu ta darul qira'ati as-salafiyya wannan gari namu na Katsina a cikin jiha ta Katsina Allah ya mana jagoranci ya taimaka mana ya kuma shiga a cikin lamarin mu gaba ɗaya Allah kuma ya sa albarka a cikin abubuwan da zamu karanta kusa kudu kuma Allah ya fi mana. Za mu fara da tarjama ta shi mawallafi wanda ya tattara wannan aƙida shine Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim an haife shi a shekara ta 240 daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 327 kenan. shine Abu Muhammad Abdulrahman ibn Abi Hatim, uh, Muhammad ibn Idris ibn al-Mundir ibn Dawud ibn Mihran uh, At-Tamimi al-Hanwali Ar-Razi. Wannan shine uh, sunan shi. Ibn Abi Hatimin ya nemi ilimi tun yana karami. E fi sibahu tun yana karami ya nemi ilimi ya koyi Al-Qur'ani a wajen Fadl ibn Shazan uh, Ar-Razi. kamar da yake a cikin ɗabaƙatu shafi'iyya sannan kuma daga baya ya kama hanya zuwa ga neman ilimin hadithi wato tare da jagoranci da a hannun mahaifinsa haka ya yi hajji da shi wannan mahaifin nasa kamar da limamu zahabi ya ambata a cikin siyaru a alamin nubala cewar yake cewa har hala bi abi babana ya tafiya da ni a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar lokacin da kuma aka haifi shekara ta ɗari biyu da arba'in so shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar kuma lokacin shekarar shi kenan goma sha biyar ya ce lokacin ma bai mafarki ba lokacin bai balaga ba ya ce falamma balagna zal hulaifa da muka kai dul hulaifa anan ne ihtaramtu ne balaga ne mafarki a lokacin ne ya balaga a wannan shekara yace baba na sai ji daɗi haithu adraktu hajjatal islam so da ya riske wato hajji ta musulunci gidan yayi ta lokacin ya balaga yace a wannan lokaci ne fasamitu hadhihi sana min muhammad ibnu abi abdurrahman al-muqri anan ne ji daga muhammad ibnu ibnu abi abdurrahman uh, al-muqri so wannan kenan uh, al-khalil yana cewa akhadha ilma abihi wa abi zur'a wanda abin da ya tattaro mana a cikin wannan littafi shine abin da ya tabbata na aqida na su iyayen nashi guda biyu su ne su abu hatim shine mahaifinsa da kuma abokin mahaifin shine abu zur'a to akhadha ilma abihi wa abi zur'a ya kwasa daga ilimin mahaifin da kuma shi abu zur'a ce wa kana baharan fil ilm kuma teku ne ilmi wa ma'rifatir rijal da sanin rijal wal hadith sahih min saqim da sanin hadithin da ya inganta daga wanda bai inganta ba sannafa fil fiqh wa ikhtilaf as-sahaba wat tabi'ina wa ulama al-amsar wa kana zahidan yu'addu min al-abdal so haka al-khalili yake yake faɗa su bayan nan kamar da ibnu manda ke faɗa ibnu abi hatim ya sannafa al-musnad fi alfi juz'in ibnu manda ya ce sannafa sannafa ibn abi hatim al-musnad fi alfi juz'in a cikin juz'i dubu yana da kitabu az-zuhud kitabul kuna al-fawaidul kabir fawaidu ar-raziyin ar-raziyin da sauran rubuce-rubuce da yayi waɗanda babu shakka suna da kima a girin ilimi zaka ibn abi hatim dai yana daga cikin manya-manyan malaman naƙadi a cikin harka ta rijal ah, da sauransu shi yasa imamu zahabi ma kamar da yake a cikin tazkiratul huffaz yake cewa kitabu fil jarhi wat ta'dil to wannan littafin wato yuqda lahu bir rutba al munifa fil hifz littafin da yake yana mataki wato na madaukaki Mm, da aka littafin nan yana shaida akan irin gogewa da malaka ta shi wannan malami haka ibn kasir na cewa huwa sahibul kitab al-jarh wa ta'dil wa huwa min ajallil kutub al-musannafa fi hadha sha'n a daga cikin mafi girma da daukaka kutub da aka wallafa a wannan sha'anin kamar yake a cikin al-bidayatu a wan nihaya so shine ibn abi hatim a cikin wannan risala kankaniya haka sai ya tattaro mana abin da ya tabbatarwa na aƙida na su iyayen nashi su abu hatim da kuma ah, abu zur'a a arrazi to shi mahaifin nashi bari mu fara da shi shine abu hatim arrazi shine muhammad ibn idris ibn al-mundir ibn dawud ibn mihran al-ghatafani al-hanbali abu hatim arrazi babu laifi kana ya komawa ga tandama shi a cikin siyaru a alamin nubala wanda ya fara tafiye-tafiye na neman ilimin hadisi tun yana shekaru ashirin haka ya ci gaba da yawace yawace ya ji nan ya ji nan ya ji nan ya ji nan shi yasa alhafiz azhabi yake cewa kana min buhuril ilm to ga in nasa shi ma zama cikin cikin wannan tekun ya daga cikin teku na ilimi domin dawafal bilada ya yi yawo garuruwa garuruwa garuruwa bara fil matni wal isnadi wa jama'a wa sannafa wa jarraha wa addala wa sahaha wa allala duka wannan yayi tattaro yayi rubuce rubuce yayi jarhi ya addala ya sahaha ya allala kamar da zahabi yake bada labari in ka koma cin cikin sai wa alami annubala da haka abu hatim inda dan hadda ne irin su abu hatim dinnan to su ne muntaha fil hibs da sanin ahwalur rijal da sanin ilal na hadisi da kawai sun kalla hadisai to za ka samu kowa simannin hadisin hukunci Eh, da haka shi ɗan nasa ma ya ambaci irin waɗannan misalan ya ambaci su ya ambaci irin misali haka da sauransu da haka shi yasa shi ɗan nashi ya dawwana ara ɗin shi game da game da rijal cikin littafin shi jarhuwar ta'adil ya dubuna su ara na shi mahaifin da haka abu hatima daga cikin nuqad na dabaka ta farko wanda imam zahabi ya ambaci cikin annuqad wanda suka yi magana alladhina takallamu fi akthar ruwat wanda sun yi magana kusan ka iya cewa ga mafi yawan rijal wanda ke a cikin zikiru mai yu'tamadu qawluhu fil jarhi wat ta'dil sai dai kuma abu hatim yana daga cikin tashaddidin kamar za mu zo mu ji a cikin darussanmu na ithafun nabil bi muhimmati ilmin jarhi wat ta'dil daga cikin masu tashdid masu tsanantawa yana cikin masu tsanantawa yana daga cikin masu tsanantawa a shi ah, abu hatim amma kowane za ka ji an ce yana da tashaddudi to duk da haka ara ɗin shi abin kallo ne sosai shi yasa ma malamai suke cewa da kaga idza wasaqa abu hatim rajulan fatamassak bi qawli kaga inda ya ga wasaqa to ko ka karbi wannan domin bi wasaqa shi wanda yake sahihi wanda yake na gaske ne amma idan ya lai in ya ba afani ko kuma ya ci lafi tajbihi dan sai ke tawakkufi har sai kaga me wani ya ce akai a sai shi kuma abu zur'a shi abu zur'a an haife shi a shekara ta ɗari biyu daidai bayan hijira ga shekara shi abu hatim ɗari da tisin da biyar aka haife shi rasu ɗari biyu da saba'in da bakwai shi kuma abu zur'a kun ga bayan haihuwar abu hatim da shekara biyar aka haifi abu zur'a to sai kuma shi abu zur'a ya riga abu hatim rasuwa domin shi abu zur'a ya rasu ne 264 shi kuma abu hatim 277 shine ubaidullahi ibnu abdul karim ibnu yazid ibnu farrukh al-qurashi maulahum ar-razi shi ma shi ma ya yi tafiye-tafiye tun yana ɗan shekara talatin ashar sana shekara goma sha uku ma shi ma da tafiye-tafiye shi ma aya ne wajen hadda da kuma sani na mazhabi na cewa kana min afradi dahar hifzan wa zaka'an wa dinan wa ikhlasan wa ilman wa amala ka koma ga tadhkiratul huffaz yake cewa abu zur'atar razi wato unique ne wato irin shi tilo ne na musamman ne wajen hadda zaka'i addini ikhlasi ilimi da aiki ta haka yana da rabo mai yawa a cikin ilimi da sani game da rijal da illa ta hadisi su ana sallama ma lamarin shi abu zur'ata arrazi mamu az-zahabi ya yabo sosai akan irin hibra tashi da sani da gare shi ya mashi yabo mai kyau inda ya ce yu'jibuni kathiran kalamu abi zur'a fil jarhi wat ta'dil shi magana ta abu zur'atar razi tana burge ni akan jarhi wat ta'dil tana burge saboda irin yanda shi yana daga cikin waɗanda suke tsaka tsakiya ba su daga cikin waɗanda suke tsanantawa irin su shi abokin nan shi abu hatim shi yasa imam zahabi a cikin dikiru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil ya kauta cikin al mu'tadilin min nuqat wanda suke tsaka tsakiya eh suke tsaka tsakiya anan ya kawo shi malam abu zur'ata ar-razi da haka shi ma wani babban malami ne littafin da ke gaban mu shine aqidatu ar-raziyain wanda shi dan nasu ibnu abi hatim ya tattaro abin da ya tabbatar musu na aƙida ya kawo a cikin wanda littafi da yake gaban mu aqidatu ar-raziyin so dan nasu shi abu ibnu abi hatim shine tattara mana ra'ayyukan su game da aƙida insha Allah to wannan shine abin da ke gaban mu littafi ne kuma da yake da kima rasala ce kankaniya ga ta za ka iya haddace ta ma zama ɗaya insha Allah to amma kuma ta tattaro abubuwan da kake da bukata kake da kishirwarsu na aƙida aƙida ta magabata aƙida ta salafu wanda insha Allah kuma za mu yi karatu ne a takaice ina littafin ke takaitacce za mu takaita bayanai musamman tun da daura ce kuma akwai abubuwan da ake yi daban-daban akwai shi zaman tahawiyya ga muƙaddima ta risala ga aƙida ta abubakar ahmad ibn ibrahim al-ismaili ga kuma wannan kun abubuwan da yawa so don haka za mu taƙaita ɗin insha Allah kuma darussan za mu yi su ne a minti sha biyar minti sha biyar minti minti sha biyar sai mu haƙura sai wani darasin kuma zai biyo kuma wanda shine al'ada ta darussan makaranta darul kiratu salafiya darasi ko minti sha biyar ko ashirin ko talatin amma dai ba zai wuce talatin ba duk darasi ba zai wuce haka ba su muna roƙon Allah ya sa albarka ya ba mu sa a cikin abin da muke koyo na ilimi aƙida abu ne da ya kamata kowane ɗalibi ya ba da muhimmanci ya koya saboda musamman yanzu muna da ƙarancin fahimtar masail mana aƙida da kuma ba da kulawa wajen karantar da aƙida kuma shine abu na farko abin da ke gaba kenan kamun komai ya zama a san Allah a san Allah a san meye usul na aƙida ta magabata na ƙwarai domin ya zama inda muka ce salafiya za a yi to fala budda sai an karanta meye tabbatar na aƙida ta wannan magabatan da ƙwarai su mai ƙoƙarin fahimtar aƙida kuma daga waɗanda suke su ne magabata waɗanda duniya ta shaida musu da cewa suna kan aƙida ta gaskiya ba su karkace ba ba za ka same su ba da ta'awili ko kuma canza abu a yanda yake so wannan kenan zamu ci barki anan sai Allah ya kamu darasi na gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah